أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 20 daidai da watan rajab shekara ta 1447 hijiriya zan mu ci gabar karatun littafin na risala ta ibn abi zaid al-qayrawani cikin fiqhun malikiya rahimahullahu ta'ala muna cikin babun fi ahkami dima'i wal hududi cikin hukunce hukuncen abun nan jina ne da kuma haddi da kuma haddi haddiddika malin zan mu tashi inda yake cewa wala tuhaddu wala yuhaddu zani ba a yin haddi ga mazinaci nan ne ku? illa bil itiraf sai in ya tabbatar ya yi furici cewa al itiraf shine shugaban shaida a tsarin musulunci mutum ya itiraf ya ce wannan abin ya tabbas ni na sace shi ko kuma ya ce eh na yi wannan zinar da ake waɗi ya tabbas shi ya yi ko kuma ya kasance shan giya ana zargi ya ce eh ya sha to wannan in an sami itirafi ba wata hujjar da ake nema ita ce ƙarshen hujja mutum ya tabbatarwa da kanshi matuƙar mai hankali ne amma sabanin alkanunul wada'i yanzu a justice in aka ce ma in yace ma yayi magana bata kare ba wannan hujja wai bata wadatar ba an sai ana ta binciken ko wani tursasa mishi ko wani tilasa shi a shekara ana zuwa ana zawa akan kuma fa ya ce ni nayi an yi an ya ce wallahi ni nayi babu wani boye boye kawai ni nayi amma duk da wannan su bai isa hujja ba to ka gani kaskancin kanun na dan adam sama da kanuni na Allah ita ce hujja ta farko mafi girman shaida ita ce mutum ya yi itirafi da kanshi to a zina kun ga hatsarinta amma da ya yi itirafi ya ce ya yi to babu zancen neman wasu shaidu au bi hamlin ko kuma da ciki idan mace ce aka ganta da ciki babu zancen kuma ta ce a ai bata yi ba zina babu yadda za a yi saboda hanya ɗaya ce da ake samun ciki ita ce ta lalata ya ce ya zaharu ciki ya bayyana daga ciki ya bayyana kawai ba neman cewa ina shaidu guda hudu ba neman cewa a tambaye ta daga an ga ciki ya bayyana in mace ce babu zancen duwancan hujjoji a ka shaidu guda hudu ta yi itirafi duka wannan babu zancen su au bi shahadati arba'ati rijalin ahrar ko kuma da shaida ta mutane mazaje guda hudu wanda suke diya su ma baligi na munura da kyau shaidun ma da za a kawo sai sun cika sharuɗan da za a zano saboda ba karaman magana bace yace baligi na balagagu kuma udulun adalai adalai duka wannan siffahe sun cika su ga su diya ne ba bayu ba sun kai hudu kuma a harar kuma baligai ne ba yara ba kuma udul adalai ne ba fasikai ba in ma shi ma mai shaida ya zama ba ma mutunan kirki ba ne kai guda ɗaya da ka gani ka gansu suna lalata in ka je nemo shaidin he ka samo adalai ba ka kawo ba wanda ba yarda da su ba sai adalai guda uku ya ce raunahu za su gan shi kalmiro da filmi kuhula kamar hakkin kwalli a cikin tandun kwalli wajen bangaren garan lalatan ma wajen zinan ma ba zancen bai ce kawai ko ganin su kadai a ce an ga eh lalle jiya mun ganta mu hudu tabbas adalai ce mun ganta ta shiga ɗakin shi kwana suka yi kuma a ɗaki a ɗakin shi ta kwana da asuba ko mun ga ta huto ta huto a tuɓe daga ɗakin shi shi ma ya huto a tuɓe duka wannan ba hujja ba ce in kuka faɗi wannan ma bulala za a muku ba zancen ba cewa an yarda cewa shahir kaga dai ba babbar alama kamar wannan amma a zina ba ruwanmu da amarat ba ruwanmu da alamomi ko mun ƙarhinsu ko mun alama ƙarhin alama ba a amfani da ita wajen shaidar zina ko a ce sun gan shi ƙyarar ya gan shi yan ganta ta tuɓe shi ya tuɓe kuma sun shiga bargo da idan mun gani sai da suka kai sahi babu zanta a amshi wannan shaidar he sun gani tabbas sun ga gaban shi cikin gabanta kalmar wadda filmi kuhala ya shaɗu na fi wakatin kuma su yi shaida shi yasa a cikin hadisi kaga annabi alaihi salatu wassalam duk in zai faɗi wata kalma wadda ta kasance ta abin nan ce ta batsa ce annabi sallallahu alaihi alkunyar ta zai zai alkunya da wannan kalma in saduwa ce amfani da wata kalma daban in magana wa haɗar gaban mace ne haɗe da wata kalma daban in magana da me yasa ma ake cewa farji dan saboda ai ba sunan shi bane suna na hakika kafa kawai ake nihi amma ba sunan shi bane na hakika amma cikin shari'a da hadisai da duka fiqhu me zaka yi suna cewa alkunya ce kawai ba sunan shi bane na hakika ba da alaka da sunan shi ba sunan shi bane haka nan namiji ma gaban shi aka ce ba a farji ba sunan shi bane to amma duka wannan alkunya ce ake amfani amma wani lokaci da aka taho aka kama annabi cewa wani yace yayi zina wanda ya mishi tsaye ce yayi zina me yace sai da sarraha mishi da kalmomin ba tsakkarara me yasa saboda nan magana ce ta shaidar zina ba zai duk da bakin shi mai tsarki ne game da haɗin wannan kalmomin kaga makiya musulunci sun karanta ya ce to ga annabi ma yana batsa amma nan gurin wajen alƙalanci ne ake magana ko wani malami Allah saka mishi da khairi na aika shi ma bahasin yace hadisan hadisan da suka kumshi batsa da kuma taujihinsu bahasi ne wuce safaha talatin ba satin nan ya kare shi mutum ya nashara shi da ciki akwai irin wa'an duk inda kaga annabi ya yi amfani da batsa to irin wannan alkali babu ruwan shi yanzu aka je justice ko aka je wani guri irin wannan kalmomin na batsa wajibin shi ne kyarare furci da su ba zancen gurin karatu bane ya rika cewa alkunya ya ne aka yi kaza a kyarare zai fuskanci mutuna yaya kaza ka yi ko kashe yasa ba a kai ma yara alkalanci na musulunci ne ba zance a kai yara su je yan kallo saboda kalmomin in abin da ya shahi zina ne kwado-kwado alkali zai ta faɗin su shi an haramta mishi ma ya alkunya ana to shi ma annabi alaihi salatu wasa anan ce aniktaha afa'alta biha kaza afa wanda a wajen fasara kai ka hukum ya faɗa sama amma annabi me yasa amfani da saboda magana zina ce hibzul a'rad mafi girman abubuwa da musulunci ya zo da shi maqasid guda biyar hibzul a'rad kiyaye mutuncin mutane wannan wani ne ake so a fallasa a watsa mishi mutunci cikin duniya an ce hawala shari'a za ma ba'ifatun minal mu'minin sai an samu jama'a su halarto wajen za'amawa na bulala ɗari ya izina kowa ya zo ya shaida ko kuma za a gehewa na a kashe shi kaga wannan ai fallasa ce ta ƙarshe to kahin ama mutum wannan abin a musulunci sai an tabbatar da cewa babu wata shubha ko ɗaya in suka taho ma suka zo kamar yadda zan mu gani ya ce ya shahadu na fi wakacin wahidin su yi shaida a lokaci guda kan bayan wannan biyun sun zo sun ka shaida sun tahiya su kuma yanzu bayan minti ɗaya wasu biyu su zo su ba a hudun su kai tsaye za su zo a nafsul wakat su ba ma alkali shaida wa illam yutimma ahaduhuma sifa idan ɗayan su bai cika siffa ba hudda salasa he amma guda uku he amma guda ukun haddi na kazafi allazina atammuha wanda suka cika siffa duka wannan me yasa musulunci fa ba yana son tsaye da doka da tsaye da haddi bane dan a wulakanta mutuna a dan wa'azi ne a wa'azantar da masu aiki irin wannan ba ni ya fallasa bace to wannan abin kan a tsaida shi Allah da kanshi yana ta fama a kare mutuncin mutuna kaga ba kama alama kama wannan amma su hudu idan uku suka zo suka cika siffa he an bincike su alkali sai ya rarraba su in ya san yadda yake yadda tsarin fiqh ya tsara sai ya bincike su ɗaya bayan ɗaya bayan sun tabbatar da cewa eh lalle tabbas wani da wancan mun gan su jiya suna zina sai ya ce to ku tahiyya ku ku barin da wannan daya ya bincike shi a lokacin da ka gan su a cikin wani daki ne wani waje suke kallo kansu wani waje yake kallo gabas ko yamma ya ba da shaida kuma a cikin lokacin da suke matalau wace iri ce wadda suke sama kuma ɗakin a wani waje ne kaka ta ina kuka gan su ta taga ko kuma ta kyaure kuka buɗe kuka gan su bargon da suke rihe da shi wani iri ne duka wannan ya bincike shi bincike na ƙarshe ya waɗu wannan siffofin ya tahiye shi a kirayo gudan shi ma a mishi irin wannan nafsin tambayoyin alƙali ya fahimci ya ba da amsa irin wancan daidai wancan na uku shi ma a kawo shi ya waɗu wannan siffofin daidai na hudu shi ma a kashi sai siffofin gaba ɗaya in siffa biyar ya zaɓa ya bincike su a kanta dolen su he sun kawo ta dara ce fara matala ce in plus ko kuma a bisa gado ne ko kuma kansu yana kallon gabas ko yamma ko kuma suna rihe ne ko kuma ta taga muka gansu mu duka wani ce ta kyaure duka wannan abubuwan da ya bincika su zo daidai da da za a ma wannan mazinatan wannan haddi amma in su uku suka kawo uku sun ala sabiri misal kamar da ya faɗa uku sun cika siffar da alkali ya tambaye su gaba ɗaya duka wannan siffofin guda biyar ko goma da ya ware saboda gurin da aka gaya mashi kuma alkali shi yake ayyana mashi cewa ya gane cewa tambayoyin da zai musu ga abin da ya kamata na kaza da kaza da kaza an ce a gidan shi ne ya kai ta to anan zai san cewa to ga irin tambayoyin mun ga ya ɗauke ta ne ya kai ɗakin shi can suka kwana ko muna da tabbas mun gani suna zina to daga ya ce gidan shi ne to ya san tambayoyin da zai zano gidan mutum dai an san yana da gado yana da matala yana da abin ruha yana da komi yana da wujha da ɗaki yake kallo in ya an ce mishi a otal ne muka ga ya ɗauke ta ya kai ya san tambayoyin da zai mishi to wannan tambayoyin da zai zaɓo alƙali dama he mai hazaƙa he mai hankali ba a sa dolo he mai tunani wanda zai tsaya tsara musu tambaya tsaf wanda ya san in babu in dai da ƙarya ciki tabbas zan mu samu wanda ya faɗa akan tambayoyin nan idan su duka sun ba da wannan amsa guda biyar ko goma da ya ware uku sun ba da amsa daidai ɗayan da ya zo shi ma cikin tambayoyin guda goma an gaya mishi dukkan siffofin aka ce to dara wace iri ce ya ce to dara wannan ne ko tsanwa ce ko baka ce shi ke ya ɓata masa tsari su za a kira yau a ce to ƙarya kuke haddi za a muku bulala tamanin kuma wancan bayan allah kazafi me yasa saboda allah yana kiyaye haddin maganar zina sama da haddin wannan a ce a ce sun yi ƙarya ya fi sauƙi da a ce wane da wance sun yi zina sai a gabatar da wannan mafsada akan waccan mafsada ta kulla ma wani laifi Mhm. in zai san cewa lalle Allah maɗokin sarki duk kafirai ba su san da wannan sirrin ba suke ga cewa su a tunaninsu dan adam da Allah ya halice shi da sha'awa mai kwari shi yana buƙatar lalata macen hakanan kuma a kasance yana cikin shekaru na tsananin sha'awa kuma yanzu a ce dan ya ji ya biya buƙatar shi wanda kuɗin shi ya bada in wajen karuwa ce kuma a ce a mishi haji a mishi bulala ai ba ai adalci ba wanda da yardarta da yardar shi suka yi abin nan kuma a ce duk wannan itiradat din kahurai da hauka su suke kawo bukata ce tashi ta dan adam Allah bai sa ya samu dama arman ba kuma ya samu jikashi jikashi biya je wajen karo a ce da an mishi bulala 80 da kudin shi ne kuma da yardarta kawai sai ta kawo wannan abun a justice alƙalance yanzu in dai mace ko macen army ko macen armi kai lalata da ita su babu doka babu hukunci inda sharaɗi ɗaya ya zama da yardarta amma inda za a maka doka ya zama na tilasa ta kai wannan ko budurwa ce ko zawara ce ko mun girmanta inda tilasa ta kai ba a santa ba to wannan ka shiga uku ya an kusa kashe ka a justice ta yanzu amma in ya zama da yardarta daga an kira ko matarka yanzu ka kama da kwarto ka je kai kara justice kawai abin da zai tambaye ta shine da yardarta ko kuma tilasa ita kawai zai kirayo da yardarta ko tilasa ce a da yardarta ita kira da ma ga atal ɗin da muka yi ga mai sajikin da muka yi to shi kenan kai wanda ka kawo ta ce baka da hujja kawai ta hiyar tunda da yardarta da yardarta ita ta kira shi ma ko ita ta tarda shi ma kenan kai mai mace baka da gaskiya kawai ta hiyar to kuma ga musulunci inda ya sha bambam da wannan kanun na kafurci ya ce wala hadda alaman lamai hatalin babu haddi ga wanda bai yi mafarki bai balaga ba yaro dan shekara sha hudu sha uku sha biyu da an kama shi da zina ba zancen a mishi haddi sai dai a ladabtar da shi wai haddu waɗi wa amatu walidihi za a yi haddi ga wanda ya taki baiwan ma'aihin shi ma'aihinka yana da baiwa sai kai zina da ita za a maka haddi wala yu haddu waɗi wa amatu walidi amma ba a haddi ga wanda ya taki baiwa ɗan shi saboda nan ɓangaren ma'aihi ne da annabi ya ce da kai da dukiyarka ai bawa dukiya ne to bai wannan taka annabi ya tabbatar da cewa da kai da dan da dan duka na ma'aihinka ne anta walad wal duka anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duka na ma'aihinka ne nan ma'aihi yana da darajar da in kana da baiwa ko kira ta ba arme ba komi saboda haja ce to wannan in yayi kawai hukuncin da zai biyo wa tuqawwamu alai kawai kima za a mishi biya ta amma ba zan ci a mishi haji ba ya ce wa illam ta hamil ko da ba ta yi ciki ba wai addabu kenan wannan wajen ma'ayi ko ba ta yi ciki ba biyan ta zai ya ce wai addabu shariki fil ama ya ɗau yasa abin da yasa aka ce a mata kima ma saboda duk farjin da ma'aihi ya taka to haramun ne dan shi ya kusance shi kenan tun da yanzu ma'aihi ya kusanci wannan yarinya wannan baiwa to har abada dan wannan baiwa a zaman hanko take bai da izinin ya kusance ta gwada ma a raba su a ce ma'aihinka kawai biya ta ta koma wajen shi shi ya ci gaba da zama da ita ya ce wa adabu sharik fil ama ya tsawa shi yasa mai muktasar Allah mashi rahama ya kawo duka irin wannan mas'alolin cewa mutum ne wanda ya kasance kamar kahuri ne masala yan musulunta ya zo ya musulunta yana da mata sama da hudu yana da mace biyar yana da shidda in ya zo ai zai zaɓi hudu ya bar biyun wannan to biyun nan ma'ahin shi har abada biya arme su ba matukar ya kusance su har abada ma'ahin shi biya arme su ba da duk irin wannan hala da suka biyo baya ya ce wa yadda kimata kuma ya rama kimanta yi wa addabu shariku shi wannan abokin tarayya ne ka kaji ka 500 na kaji ka 500 don bayawa ko bawa abu ne mai tsada dukiya ce mai tsada ba kuɗi ba ne kaɗa ka kawo jika ko miliyan guda na ka miliyan guda mun sayi baiwa to kawo kuma kai he ka sadu da ita ba tare da sani na ba to wannan za a ladabtar da shi ba hajji ba tunda da kuɗin shi a ciki za a ladabtar da shi a mishi ko bulala hamsin ko ishirin ya ce wa yadda mani kimata kuma ya biya kimanta shi zaka rama mashi kudin shi ka rike ta gaba daya ya ce in kana lahu malun in yana da dukiya fa in lam tahmil idan bata yi ciki ba fa shariku bil khiyar to shi abokin tarayya yana da zabi bayan an ya tamasuka tsakanin ya rike ta ci gaba da ita zama da ita haka nan me yasa saboda ya bata muku baiwan ku dukiya ce amma da ya sare da ita ya bata kimanta ta daga an je aka ce ai ba budurwa bace wane abokin tarayya ta mu ya kusance ta to wannan ta yi miliyan da rabi ta koma jika 800 kaga ya cuci abokin abokin kasuwar to wannan yace kuna da zabi in talaka ne bai da halin ya biya ya rike ta to kana da zaɓi kai abokin tsakanin ku rike ta autu qawwamu alai ko ayi mata kima wa in qalat imra'a kenan wannan ya zamana bayyada hali ya bar baban kuma zai shiga wata magana ya ce wa in qalat imra'a biha hamulun istikrihata idan yarinya mace ta zo tacce tana da ciki ta zo da ciki ya bayyana an ganshi kyarar shaida ce dai cewa ta yi lalata to wannan in ta ce istikriha tilasa istikrihata tilasa ni akai lam tusaddaq ba za a gaskata ta ba wa huddata za a mata haddi ba za a yarda da maganar ta ba illa an ta'arifu bayyana sai in ta san da shaidu annaha ihtumilat an san shaidu sun tabbatar da cewa lalle ta dauki cikin nan ne hatta gaba alaiha har sai da ya bace da ita shi wanda ya dauke ta muna da shaida a ce a lokaci kaza mu shaida ne wani ne ya zo nan a mota tana kara ya dauke ta ya tafi da ita sai da ya bace ana biye da shi bai bai maido ta sai wan shekare to wannan aka samu wannan shaida tabbas ne cewa in ta zo da ciki tilasa ta akai au ja'at mustagisa inda nazila ko ta zo tana neman taimako a lokacin da aka yi wannan abun kenan wannan hanyoyi ne yake nuna cewa idan budurwa ta zo da ciki ta ce eh tilasa na aka yi ba da sa rai na aka yi ba ba za a mata haddi ba amma sai da wannan dalilan ba a gaskata ta sai in ta zo da an zo da wannan dalilan da kai hujjoji da shaidu har sai da ya bace ko kuma lokacin da aka yi mata fyaɗen ta zo tana da gudu tana neman taimako cewa ga abin da ya faru da ita aka yi ta nema aka rasa wanda ya mata wannan tilasawa auja atadmi ko kuma ta zo tana zub da jini idan budurwa ce tabbas idan ya sadu da ita ba taba saduwa da namiji ba za ta zo tana jini to in aka ganta tana jini kuma tana kuka ta ya tabbatar da ce a lokacin abun ha ba wai sai bayan wani wata ba da zina ko bayan wata da tilasa ta ta taho ta gaya mu cewa tilasa a a lokacin nazila shi yasa ya ce waqtu nazila lokacin da abun ya faru yace wan nasarani za gasabal muslima fi zina yace ba nasari idan ya saci musulma wajen zina ba nasari ne ya ɗauki musulma ya sace ta ya je yayi zina da ita kutila za a kashe shi wa in raja al muqir kenan wannan hukuncin ba nasari wa in raja al muqir bi zina uqila idan wanda yayi tabbatar da cewa yayi zina ya komo to uqila za a zobabe mishi za a mishi afwa ba za a mishi haddi ba wa turika sai a bar shi ya tahiye shi da bakin shi ya zo ya ce eh nayi kaza kuma bayan kahin a kai tsaye da haddi ya zo ya ce kai na ƙarya ce ma nike ban yi ba to wannan magana ta biyu mu duba mu gani duk wata hujja idra ul da bi shubuhat duk wata karamar shubuha an an samu ana kokarin ba mutuncin musulmi kariya ba wa fallasa shi da zubda mutuncin shi ba shi kan shi mai zina da turawa inda sun san yadda ake ba da kariya a wannan bangaren a wannan janibin kusan fa ba kowace zina bace ba duk zinace zinacen da suka yi yawa kan ka samu ɗaya da za a yi haddi wallahi cikin ɗari bai wuce a samu ɗaya saboda sharuɗan da aka ɗora da dokokin da aka ɗora kan ka zo kai ma yanzu ku da aka ce wancan guda uku in sun cika siffa ɗaya bai cika ba bulala tamanin za a musu ya za su yi wannan tajasur ko sun gan shi yana yin ce kai mu je wani dolo ne ya kirke wata siffan mu je ya jayo mu bulala tamanin kuna ganin su suna yi dai ku kyale su kawo babu yadda za ku yi da su saboda kak ku je ɗaya ya yi kuskure wajen ba da sufa ya ja muku bulala tamanin madadin amma wa'ancan bulala ya ce wa turka sai a bar shi nan kaga da kan shi ne ma yi ikirari amma inda a dukiya ne ba za a saurari maganar shi wace eh wane yana bi na bashi eh na amshi dukiyar shi na amsa kuma ya taho ya ce na karyata kaina babu wannan a bangaren dukiya amma nan da ke ɓangaren mutunci ne kuma sai a ce mishi to shi kenan mun amshi ƙaryatawa ta haka ya ce wakimin rajul ala abdihi wa amatihi haddar zina namiji mutum zai tsaye da haddin zina akan bawan shi da kuma bai washi iza zahar hamlin idan ciki ya bayyana bai washi ta zo da ciki to zai mata haddin zina au qamat bayyana ghayruhu arba'atu shuhada ko kuma shaidu suka taho wanda ba shi ba shaidu guda hudu suka zo aw kana iqrarun ko kuma aka samu tabbatarwa ta tabbatar da cewa ta yi walakin in kana lil ama zawjin hurrun amma idan ita baiwa tana da miji kuma mijin ɗa ne aw abdul ligarihi ko wani bawa ne wanda ba nashi ba fala yuqimul haddu alaiha ba zai tsaida mata haddi ba illa sultan sai sarki saboda in yayi wannan cin mutuncin mijin ne yayi wancan wanda aka ma wanda ka arma kai kana da baiwa taka ce mallakin ka ce dukiyarka ce amma kuma wani ɗa ya rasa kuɗin da zai auri ɗiya kwatankwacin shi sai ya zo ce bai waka yake so ya arma ka arma mishi duk da bai waka ce to in ta samu ta yi zina ta yi lalata to wannan ba kai zaka tsaye da haddin ba sai ka kai ma sarki saboda duk da bai waka ce mallakin ka ce dukiyar ka ce amma akwai zubda ma wancan shi ba Allah mutunci shi mijin ko da mijin bawa ne ha bawan amma ba naka ba amma in naka ne da shi da ita duka bayinka ne ka hada su armi in ta je ta yi zina kai zaka iya tsaye da haddi saboda dukkan su ba zancen fallasa duka naka ne ya ce man amil amal qaumu lutin bi zakarin baligin duk wanda ya aikin mutanen ludi ya aikata luwadi namiji ya sadu da namiji bi zakarin da azzakari baligin na baligi a ba'ahu kuma ya mushi biyayya suka yi wannan lalata urijima kawai za a gehe su har su mutu bai ce husina aulami husina an katange su ko ba a katange su ba ma'ana masu aure ne da sharaɗin shi ko ba masu aure ba ne ko sarmayi yan yi luwaɗi kawai kashe ya ce ba bulala ba ce ya ce wa alal ƙazifin hurur haddu samanuna ɗa wanda ya yi ƙazafi yamma wani ƙazafi ta zina haddu sama a nan mu sani cewa ana kiran shi da ƙazafi in ababen in zina ce amma don ka mishi ƙarya cewa ƙarya cewa ya saci dukiyar wane wannan alkazib ce ba zancen haddi ba ne a ce a maka haddi bulala tamanin ka mishi kazafin ya ɗau dukiyar wani ka mishi kazafin ya ma wani ɓanna wannan duka ba kazafi ba ne wanda za a yi bulala ƙarya ce hukuncin ta daban amma ana kiran shi da kazafi wanda kan ma ƙarya cewa ya yi zina ya ce za a mishi bulala tamanin shi mai kazafin wa alal addu arba'u da fil kazafi shi kuma bawa za a mishi bulala arba'in cikin kazafi saboda rabi ne na ɗa za a mishi wa hamsu na fi zina bulala hamsin ɗan zina ce ya yi ya ce wal kafiru kahuri yu haddu fil kazafi samanin shi ma in yama wani kazafi za a mishi bulala tamanin wala hadda ala kazfi abdin wanda yamma bawa kazafi ba za a mishi bulala ba au kafirin ko kama kahuri kazafi wai hajju qazibu sabiya bi zina wanda yamma el yarinya jinjira karama haddin ƙarya ta yi zina shi ma za a mishi haddi in kana misulu hayu dau in kwatankwacinta ana iya saduwa da ita ta kai shekaru kamar goma ko kwatankwacin sadifan dai da jikinta in ta kai irin yadda ana iya saduwa da ita ya mata kazafi to hakkin ta shi ma ba zancen cewa ai bata balaga ba wanda ya mata ƙarya ba a mishi haddi a bulala tamanin za a mishi in dai ta isa saduwa wala yuhaddu qazifu sabi wanda ma yaro karami kazafi ba za a mishi haddi ba yana in yaro ne karami kuma namiji shi wannan ba za ka yi mishi ba za a mishi bulala ba kaga hikima da abin da Allah zai shar'anta akwai hikima ita in budurwa ce ko mun kankanta ta ko shekara ta goma yan mata kazafin cewa ya ganta da zina ya kashe mata kasuwa har abada har abada zubda mata mutunci amma in yaro ne ha wannan baya wani cutarwar da zai mishi ba a bibiye shi cewa lokacin da ya kai shekara talatin ishirin da biyar zai yi armi a ce ai an taɓa cewa yana yaro karami ya yi zina wannan bai tasiri amma in ita ce za a bibiye ta cewa tana karama an taɓa ba da labarin cewa ta yi zina ko ƙarya ake mata ko gaskiya wannan zai zama ya yi tasiri wajen mutuncinta ya ce wala hadda alamar lame bulufi ƙazafin babu haddi ga wanda labari bai zo ba cikin ƙazafi wala wada in ko saduwa in dai ba an kawo ma alƙali zancen ba babu zancen haddi kuma wa mannafa ko mutum talatin suka gan shi yana zina sun cika siffa kalmirar da film kuwa ba zancen a musu haddi he in an kai abin gaban alƙali wa man duka zancen wannan ina zina ne muna neman mu ga inda zai tsaya ya ce wa mannafa a rajulan min nasabihi duk wanda ya kore wani mutum daga nasabar shi min nasabihi daga nasabar shi mutum ne ka kore shi daga nasabar shi kace baban shi ba baban shi bane ko kuma aihiye shi ba da ubawa na ta aihe shi ba fa alaihi alhaddu za a mishi haddi na kazafi yayi zina wa fi ta'ridul haddu ko jirwaye da kamar wanka kai yi za a yi maka haddi kaga jirwaye da kamar wanka a cikin neman armi an halitta shi ba komai bane amma yanzu da ke cin mutuncin wani ne kana jiruwaye da kamar ka daidai yake da tasirihi za a maka bulala wa man qala li rajulin kenan wannan at-ta'rid kamar yadda mai muktasar ya fassara shi ne kalastu bizanin kamar kuna gardama da cece ku ce kace ni dai alhamdulillah ba mazinaci bane kowa ya shaida ni to wannan za a maka bulala 80 kaga baka bayyana kyarara ba kace kaiwa na mazinaci ne amma da ka faɗi wannan magana kana nihin cewa kenan shi mazinaci ne ta'arid ne bulala tamanin kawai za a maka in ya kai ƙara ya ce ya ce ma alƙali wane muna faɗa ce mune shi ba mazinaci ba ne kawai haddi za a mishi bulala tamanin au zanat ainuka ko kuma ce idanuwanka sun yi zina kaga ayu annabi ya ce wal ainanu ta zina ne wa zinal ainanu nazaru idanu suna zina zina su shine kallon haram to amma a cikin faɗa kuna magana kace idanunka ma kai da zina suke yi to wannan ba an ɗauka ba cewa kana nihin kallon mata kawai za a fasara shi da zina ta hakika je a maka haddi bulala tamanin au mukure hatan ko kuma ya kasance wanda aka tilasa ne au afifil farj ko kace mai rashin kamewar gaba duka wannan in ya faɗa ma wani ko kuma ya ce mukure hake da ma aka tilasa ta aka tilasa ki aka miki zina aka lalata da ke ko da fa cewa yi ke da muna labarin ma an taba tilasa ki aka miki aka miki fadi wannan bulala 80 za a mishi duk da fa ya kawo mubarrir ya rihe abin da cewa tilasa ki ne aka wannan bai hudda mishi bulala 80 duka wannan me yasa kare mutuncin mutum musulmi kare mutuncin mutum bangaren abin da ya shahi al'aura babu zancen wasa babu zancen sassauci au afiful farj auli arabin ko kuma balarabe ne kace mishi kace mishi ya kai baka fata ko kuma barume ne kace mishi kan nasaba shi zuwa ga wani wanda ba wannan nasaba huli ammihi nasaba shi zuwa ta ammin shi sabanin kaga ko nasaba shi zuwa ga ammin shi kace ya kai dan famin ammin shi kenan kana nihin ma'aihin shi ba shi ya aihe shi ba wani cikin famin uban suka yi zina da uwa aka aihe shi da sabanin kace ya kai dan kakan shi to wannan ba za a yi maka haddi ba na bulala tamanin duka wannan ko kuma buzu ne masana ce baru ne buzu ne kace mishi ya kai ba zabari ko ya kai ba barbari kana nihin cewa kawai bulala tamanin za a maka me yasa saboda saboda kana nihin cewa baban shi wannan da yake matsayin buzu ba shi ya sadu da uwar shi aka aihe shi ba kana da labarin kana nihin nasaba shi zuwa cewa wani babarbare ya sadu da uwa aka aihe shi kana faɗin adna shubha wani abu mai karancin shubha in ana zancen hada ne ba wai hira ba ta wasa haka wadda ba ana zancen irin wannan abubuwan ka gaya mushi wannan magana to wannan kawai za a ɗauka cewa ƙazafi ne bi duka wannan mai muktasar ne yake kawo zancen fa tartabu ala zalika alqa'ilu hadd kama tartabu ala tasrihim bi abi lafz alqazaf duk wanda ya faɗa kyarara duk wannan abubuwan duk wannan abubuwan da ka zano da ya zano malam gaba ɗaya wanda ya faɗe su daidai yake da wanda ƙyarare ce kaiwa na kayi zina daidai yake ba zancen sassauci cikinsu suka tabbatar shin a lokacin yanzu da aka tabbatar ya samu shaidu guda hudu su kama mashi ya tabbatar da wancan siffofin da aka faɗa a lokacin da aka yi ta ma ga hanyoyin da ake bi yanzu ta shekara 20 ko goma ina zai samu wanda zai suka shaida cewa eh lalle haka ta faru kuma balle haka koro cikin gidan wani ka kore mishi ɗa ka ce ɗa ba nashi wani ba ƙaramin hatsari ba ne ɗan da yana tare da ma'aihiye shi yana tare da ma'aihin shi suna zamane ka tado hutuna cewa muna da labarin ma ubanka ba shi ka ba ba karaman matsala ba ce ba yahi wanda zai ma wadda take waje ya mata kazafin zina shi yasa Allah madaukin sarki a wajen mubaya'a sai da yamma mata sharadin cewa ba za su zo da kiran ƙarya ba ya tarina wanda za su kirkire shi bayan adihinna tsakanin hannuwansu da kafafunsu suka ce shine tasayu dan da ba na cikin gidan ba cikin gidan babu karamin babban zunubi kamar wannan wanda yanzu yana da yawa ana ta aikata shi matan aure yanzu masu hali wanda suke da dukiya suna ganin su yi zina da mata aure ya fi sauki sama da wadda take budurwa budurwa tona asiri zata tana ciki asirin su ya tonu amma wadda take tana gidan miji ta suna saduwa da ita ba ruwanta ko ma ba su dau matakin ɗauka ciki ba ta ɗauka kawai alika ma wancan bawan Allah ya yi suna ya ɗauka shi ɗan shi ya ci gadon shi ya yi komai suna ganin wayo ne da dabara to duka wannan me yake kawo lalacewar zamani da kuma rashin sanin haƙƙin abu ya zo cikin hadisi za a zo a ce annabi ya ce duk wanda ya zina da mata aure za a zo gobe kiyama Allah ce ga shi wani zina yi da matarka kuma ga kyakkyawan ayyuka shi kwashi abin da ka ga dama ka bar mishi sauran ha annabi yake cewa kuna ganin zai bara mishi ko ɗaya wanda uwa da uba da ɗa wanda ka aifa da ciki baka ba da lada ɗaya kai ku aka kawo na wani tili da sallar shi da azumin shi aka ce kwashi abin da ya maka ka bar mishi sauran ko ɗaya annabi ya ce ba ya bara mishi ba ko ɗaya kaga hatsarin ba karami ba ne nan ina ga zan mu tsaya lokacin ya tafi mana sosai yau mun cinye lokacin sosai ina alaikum salam eh a saurara da mu ji tambayar suka samu matsala da kayan su ban haushi yake jin haushin yaro sosai sai ya ce kai wannan ba ɗana ba ne ɗan da na haifa ba zai mu haka ba kuma ya hukunci ne shi ma duka inda musulunci ake dan duka fa ana zancen shari'a in an kai gaban alkali in dan ya ɗauki wannan magana ya je wajen gaban alkali ya ce faɗi wannan magana shi ma bulala tamanin za a mishi me yasa saboda uwayyen ma kazafi ba wai dan ba uwayyen ma kazafin cewa ta yi lalata kuma bai da hujja bai da shaidu ya ce wa man kazafa jama'atun wanda ya ma jama'atan jama'a haddi kazafi fahudda huddan wahidin ya fahaddun wahidin ya lazamahu ya ce to haddi ɗaya zai lazamce shi mutum ne ya tara wannan kazafi da dama ba na mutum ɗaya ba ya ma wancan kazafin kayi zina ya ma wancan kazafin su biyar ko su shidda kuma gaba ɗaya suka gamu suka je suka kai ƙara ni ma ya mini a bara ni ma ya mini jiya ni ma ya mini shekaran jiya to duka in an tabbatar haddi ɗaya za a mishi ba an ce ba na wane za a mishi tamanin wancan ma a mishi tamanin na wancan ma a tun da yanzu a jumlatan suka kai a jumla za a musu ɗaya za a mishi ya ce liman kama bihi minhum ga wanda ya yi tsaye a ciki sun malashe alai sannan ba komi a kan shi babu komi a kan shi tashri'ata na Allah suna cike da hikima ba haka ba kawai karazu ba Allah yake shar'anta abubuwa irin na kahurai ba tunani ba sai an yi ta doguwar tahiya ma ta yi sai ya zama yanzu 'yan majalisa da suke kankaro dokoki duka gaba ɗaya akan talaka abin yake kariya su ba su hudo dokar da za ta cutar da su duk dokar da za su hudo yake ɗan adam ne za su hudo abin da yake maslahar su ne ba yadda za a yi su hudo dokar da ta cutar da su a kullum su ta gyara su abin ya kare kan talaka shi ne da ke bayi ne ba wannan ba ba Allah ba shi Allah ko in zai yana kallon kowane bangaren kowa a kiyaye haƙƙin kowa ya sai fa'ida ta abin nan na ga albur da yau da ta samu littayin wannan waliyan Allah masu haƙuri akan mata yau zan mu tashi a abin nan safha ta 67 wa minhum daga cikinsu a shekul arifu billah malami masanin Allah shine Usman al-Khattab rahimahullahu ta'ala ya rasu a shekara ta 800 da wani abu tarjama shi ta zo cikin addabaqatul kubra na shi'rani da al-kawakib ad-durriya fi tarajim sada sufiya imam manyan malamai na sufaye قال الامام الشيراني cikin dabaqatul kubra tarjama ce ta waliyan Allah na sufaye ya hada amma duka kan bayanciya sufaye irin na yanzu sufaye wanda suka sufanta kawai kamar su masu ahadari sufanci wanda aka takaita shi akan zuhur da gudun duniya zaka ga in ka bi tarihin su wanda shine kawai sufancin nasu ba kawo wasu bid'o'i cikin addini ba yace tarjama yace akhbarani sayyidi a sheikh nuruddin shuni rahimahullahu ta'ala annahu jawar indahu mudda shi yayi muqaftaka da shi lokaci mai tsawo ma'ana wanda yayi muqaftaka da sheikh al-arif usman ibn al-khattab usman al-khattab rahimahullah fa kharaja yace ya zamna da shi he huta wata ran ya tawadda ulaylan yana gidan shi ya huta ya arwalla wata rana da daddare yana matsayin makwabcin shi fa wajada rajulan marfufan fi nafin sai ya samu wani mutum alillibe yana lallaba cikin shimhuda mai tsawo a titi fi ɗariƙil mida a cikin hanyar da ake zai je ya yi arwallar faƙala lahu ƙum ya ce mishi tashi yana tunanin wani mahaukaci ne ma ya zo titi ya kwanta ya ce ma huwa mahallu nomin tashi nan gurin ba gurin barci ba ne ba fa kashafa an waje sai wannan mutum ya buɗe huskar shi wa ƙala ya ce ana usman ni ne malam usman kenan nan gurin ya buɗe mishi huska ya ce ni ne shek usman ya ce waliyin Allah ne akharajatni ummul aulad uwar yaran can ta huddo ne daga gidan wa halafat ma tukhallini anamu fil baiti hazira tayi rantsuwa da Allah cewa yau bazan kwana a ɗakin ta ba yau ce ta yi titi yake kwanci cika mata rantsuwar ta tunda ita musallada ce mai mugun halshe da zazzagi amma da ce ta yi rantsuwa ce yau a titin zan kwana in cika mata rantsuwar ta wa kanat musallada alaihi mai tsananin abun nan taslidi ce mugun harshe akan shi kazalika imra'atu sabi haka nan mata abokin shi ma Usman Dimi ita ma haka ta kasance take azabtar da shi dukkan su yake waliyan Allah ne suke da subanta da hakuri na hutar hankali wa qala al-imam al-munawi al-imam al-munawi cikin tarjama al-kawakib ad-durriya ce kanat ummuhu tadribuhu ala arsi wa aktafihi ma'aihiyar shi ta kasance tana bugun shi akan shi da kuma tafin shi wa tarda usautuha al-fala ta'assa tana daga murya amma ko tasiri bayyi yake kyalewa abu tule bi zaujati aka jarabce shi da matar shi kaga hakurin wancan kuma aka jarabce shi da matar shi fakana tu'zihi kasiran take cutar da shi sosai wa takhrujuhu ahyanan fil layl wa tan tsakiyar dare za ta hudda shi wa ta kula ce ma azuntu laka an tanamu ala firashi yau ban baka izini baka kwana a shinhuda ta yayi da ta titi ya kwana fa ya namu fi dariq ya kwana a hanya a titi waye kulu sai ce aka sha an anama fi zawiya kaga yana da makaranta zawiya ta waliyai yace ina tsoron in je in kwana a zawiya inda ake ɗaukan karatu majalisin karatu fa ya kharji minni rihun iska ta huta da gare ni ya zama na yi iska a cikin makaranta wa ana na'im ina cikin barci sai ya amince ya huta titi ya kwanta kuma duka wannan yake nuna mana haƙurin bayan Allah siffa su tawaliyan Allah ta kai siffa yadda mu yanzu babu wanda zai ɗauki irin wannan wulakancin da cin mutuncin komin jahilcinta abinda bai kai haka ma babu wanda zai yi tahammulin wannan abu ɗaya ne mu a yanzu kaga wanda ake ma wulakancin nan da cin mutuncin nan ya kyale to masahur ne sihiri aka mishi sihirul muhabba wanda mun ganshi yana cikin anwa na sihiri wanda mace za ta yi ya kasance an yi abokaye sun yi aiki a kan shi ji ta yi ta mishi wulakancin duniya na ya haƙuri amma mu dai a yanzu a ce da mu masu faɗa da duk wanda suke sauraro ba wanda zai haƙurin kusa da wannan wulakancin ma irin wannan wulakancin ma ta yi tsaye ta yi ta gaggaya maka maganganu ta yi ta zagi ta yi ta haɗin maganganu amma ya yi haƙuri a yanzu dai wanda zai dan Allah babu da wuya duk yadda za a yi tana haɗin mishi zai babbige ta yi mammare ta dai komi zai yi faru faru duk abin da zai ɓaci ka ga wani can da muka wuce baya me hujje shi cewa yana gudun ya sake ta shi wani ya haɗa cikin abin nan sai a sheikh al'arif billah a sheikh shahir a sayidi aliyu al-khawwas babban malamin sufanci ne an san shi ɗalibin shi al'imamu sha'arani rahimahullah yake cewa cikin al'uhudul muhammadiyya ya ce kada su zauce sayyidi ali al-khawwas ta hajjur salas ta ashihurin wa aksa matar sayyidi ali al-khawwas ya ce tana ƙaurace mashi wata uku ko sama da haka wajaharatu shahajaratu shaharan wani wata guda ta ƙaurace mashi likaunihi saka da da jaji hamil al-ma'il makashu saboda ya shayar da kazarta da ruwa na waje kawai ruwa ruwa na waje ɗauka ya ba kazar daga wannan ta kaurace mishi wata guda duk galibi yana ga jahilai ne suke aurowa wannan babban kuskure ne a wajen arme wanda ya armo jahila ya yi ta ganin wannan ya ce wa galada marra wani lokaci ya yi kuskure fa sharaba min kullatiha ya sha a cikin kaskon tulinta fa hakkat mawdu fammi ta cire gurin kaskon tulin bi shakkafa da abin tsagewa hatta la yadu fammu ha mawdu fammi katta aza bakinta a inda ya aza bakin shi kamar moɗar shi ta tsata ya moɗar shi daban tata daban yayi kuskure ya zo ya ɗauki tata ya sha ruwa ya ta cire bakin kar ta gama bakin ta shi kuma miji ne ya ce wa tsato wannan ina an ka kwatanta annabi sallallahu alaihi da Aisha da inda ya sha fama take ta sha inda ya sha ko kuma inda ta sha annabi dan dada da rai ya sha gurin inda ta sha ce ina so in ji muyan bakin ki to shi ko wannan ga an cire sai an cire gurin wannan modak a yanki don kai ta gama baki da nashi ya ce wa safar biha ilal hijaz wa hiya hajiratul lahu wata rana yayi bulaguro da ita zuwa ga hijaz kasashen makka da madina aikin ibada wa tana mishi hushi tana kaure batta ma mishi magana ya dauke ta zai haji ko umara ce da ita zai fasafar biha min misir tun daga masar yayi bulaguro da ita wa raja min gayar an yaka bainahu wa bain haka har suka komo uffan bata taba hada su ba aka yi bulagunan aka je aka zo daga aikin hajji aikin ibada da'a Allah shi zai dauke ta shi zai ciyatar da ita shi zai amma suka je suka komo kalma ɗaya bata taba hada su ita ba yace sun malamma mata sannan yayin da ta mutu ta bi ahabi rayatun baida amamun asha sai ya wuce gaba da tuta fara a gaban gawarta ma annahu akhbarani da ya bani labari fi marad mautihi a rishin lahiyar shi ya anna lau kaga nuna cewa yana yarda da ita ya yahe mata duk abin da ya gabata da farar tuta ya shiga gaban gawarta bi anna lahu sab'an wa sab'ina sana min hina da khala biha kuma yana ba mu labarin cewa shi lokacin da ya kwanta da ita ma da ya shige ta ma ya auro ta yana dan shekara 77 yace lam yamana ahalela wahida bai taba barana ɗaya suka yi barci suka kwana wahuwa mustalhani ana cikin rayuwar sulhu tun ra'a kawo ta a amarya ba su taɓa yin magana ta alheri ba har sai da ya mutu har sai da ta mutu ta riga shi mutuwa ya yi rantsuwa da Allah ya ce tun a kawo ta babu dare ɗaya da suka kwana suna cikin sulhu kullum gaba ce har tabbar duniya wannan yana tunanin asalin arma aka bincika ba a santa ba ne aka yi ko arman dole ne ko irin kawana baka wancan ne eh wannan ma ba a rasawa wannan ma ba a yi kuma inda abin yake galibinsu da a ce duk wani malami wanda ya san sha'anin sihiri ya san sha'anin karatu inda ya hammace tana yin wani abu da tsarin sihiri ne alamun aljani ne ke tare da yana ganewa to da sun gane sun mata rukiya amma haka yake nuna suke ta zama da ita haka nan sun fahimci cewa ba rukiya ba ce kawai iskancin ta ne shi yasa ya su kyale ta haka nan su yi ta haƙuri kuma kawai su kadarta cewa duka miya suke sa a ransu abinda suke sa suna ganin cewa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabta aydikum duk wani abin da manan mai suliya ce wanda tana nuna umumi yana yahin duk wani abin da a duniya ya same ku ku tabbatar da cewa zunubin ku ne lahin ku ya jayo muku to su daga sun ga wannan abin ya faru ba su kallon lahin wanda ya musu abin suna kallon lahin su ce mu muka taba Allah shi yasa yake saka mu da wannan abin akwai wani zunubin da muka yi tsakaninmu da Allah wanda bamu san shi ba aka turo wannan ya zama kankare shi kana suna tahiya magabata jakkin su yayi tuntube suka fado zai ce to da kai magana akwai saban Allah da ne wannan kankare shi ce bai wani abin da ya faru balle wannan ka dukkan su cewa suke yi bai yi wa kankarar zunubi na ce Allah ya aiko ta ta zama madadin azaba ta a gobe kiyama ya zama kafara ya zama in tahi gaban Allah ba zunubi wallahi ma da wannan isa da muka wanda ayyuka suna akwai da wallahi ba nafsu kana hmm mata ta shi dan wasu amma
mu yanzu na zamanin mu gaskiya galibi mu a zamanin mu in ka gani zai zama kamar yadda malam sulke faɗa aljani ne in ba aljani na sihiri mu sani cewa a zamani a diyar da ma ake tahiya mace diyar ta kai zaga tana da manema ba ɗaya ba biyu ba uku ba to wanda Allah ya kadarta aure da shi sauran wancan wanda ba su samu ba su koma suna ta giwa ta su ta turo mata wannan su je wajen malami na tsubbu ko malam boka su je ɗauko yan ina da kare su ɗaukan musu mataki su ba da sunanta su ba da sunan uwarta a ɗau mataki a kai to matakin nan da za a ɗauka sai zamana a tura aljani ya hana su sakyat da zaman su akan cewa tun da ya arme ta mu muka sha kanwa to har abada muna so ya zamana zaman aurenta da wanan ba za su ƙara ba su taɓa jin rayuwa ta arme ta daɗi ba ko kuma wani daga cikin famin ta bai so aka yi arman nan da wani ko wani cikin famin shi bai so aka yi wannan mijin ya je ya aure ta ko kuma wata ta kasance tana son shi mijin wannan kuma sai ya zamana ita bata same shi ba wannan aka Allah ya kadarta arman da to babu sallama da kaddara duka jahilcin tauhidi ne duk wanda ya rasa abin da yake nema sai ga hanya ɗaya jahilewa hanya ɗaya da zai biya tsirama kawai sai je wajen boka ko wajen malami ya ce kawai ga matsala ta a mini maganinta ga matsashi ku kawai hey ɗauko aljani ya turo ma ita wannan yarinyar ga lahiyar talau ga tarbiya ga hankali ba wanda ke zarginta da wani abu asali ma shi tarbiya ya gani armota amma daga ta taho gidan hutsara ta yau daban ta dare daban wulakanci na gobe daban na jibi daban babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali kawai ai ta tunanin ma cewa wance ba halinta bane ya aka kuma take ma mijin wannan wula duk wani wanda zai shigo yayi ta sasantawa yayi ta kokarin irin wannan halata yi ta samuwa mijin gashi yayi ta ganin cewa ga matsala ta yi ta zano mu amma daga ba da shiga harka abubuwa fahimta wannan sihirin kawai daga ana mata rukiya sai ga aljani yana furici da bakin shi wane ya turo ni in zo in hana su zaman arme in yi kaza in yi kaza sai kaga ta koma ras kamar ba ita ba daga ta rabu da wannan matsalar amma da ya bi zuciya ya ce zai rabu da ita wannan zazzagin da wulakancin da irin wannan abubuwan da ke faruwa kawai sai ga cewa ba zai yi shibir wannan wulakancin ba sakin ta zai to yana sakin ta kuma su wancan gurin su ya cika bukatar su ta cika wannan shi ne babban matsalar mu a zamanin mu ake fama da ita ya wannan sanarwa akwai almanzaru sai fi sharh burdatul madi sharhin na alburda da muke yau ba mun same shi ba lokacin ya cinye gaba daya sai dai sati mai zuwa insha Allah da kwai sharhin ya iso dukan shi yana wajen malam nawawi wanda ke bukatar shi amma da 20 ne kawai na abun gani saboda wanda buga shi in kawo su in aje a bar da su kamar yadda muka saba can baya kawai wanda suke na kawo na nan fasalin guda da 20 ne kawai wanda ke bukata zai same shi wajen malam nawawi shi ma kuma wancan sharhin wannan ajurumiya shi ma guda in kahin a kawo mutum ya muna magana ya ce yana bukata to sunan shi daban wannan nasu suna wajena. amma wanda bai yi magana ba cewa a kawo mishi na fito babu tabbas in ya samu wajen nawawi gahin ishirin in su kare to in kuma ya kasance wannan shine ɗari uku wancan kuma dala ɗari sharhin ajurumiya shi ɗan ƙarami ne shi ma da kwai ɗa ishirin wajen mara nawawi kenan da ke bukata shi zai same shi nan insha Allah سبحانك اللهم ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما تنفعنا به اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا به اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله